بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الكمل سرا وجهرا أقرب الكائنات إلى الله حسا ومعنا أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أأقل الأقلاء أقلا بدءا وعودة أتقل أتكيائي حسا ومعنى أصدقي وأزلكي وأفصحي وأكملي وأتمي وأشرهي وأبيني من يمشي على الأرض لهجته نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين بالأقص ku da Ubangiji Allah ya ƙaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar ta yau da kuma ku da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai kowace safiya tun farkon ramadana takwas zuwa tara muna tare da ku a gidan rediyo albarka bauchi kowace karfe sha ɗayan dare muna tare da ku a gidan rediyon tarayya federal gulf fm bauchi kowace sha biyun dare kuma muna tare da ku a brc 2 uwa mabada mama da kuma ku jama'anmu na social media kowanne da sunan shi da darajojin da allah ya mashi na fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم Ubangijin da allazi biyadihi malakutu kulli shay'in ya ƙaddara mun shigo la'asariyar asabat kuma la'asariyar ita ce ta ba mu kirgen la'asariya ta biyu a goman ƙarshe kuma la'asariya ta ishirin da biyu a lissafin watan gaba ɗaya abinda hali ke gwadawa zuwa rana ya ta yau ko a ce watan zai cika zuwa rana ya ta yau ana azumin ƙarshe na lillahi wa inna ilaihi ina so in ce da ya kwana takwas nan gaba abinda ake ce mu ayyamu ramadana sun shuɗa sai kuma yawan rai sai nisan kwana to muna ce muna so mu ce mu ƙara mai da hankali a kan mai da hankalin da muka faro tun daga farkon watan to yanzu kuma sai a ƙara ɗamara a ƙara kuma yunƙuri kuma a sa ikilasi a yi don Allah la'asariya ta 22 ga watan tara musulunci hijira shekara 1400 da shekara 43 mun dawa za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya cikin wannan aiki mai wahala aikin da hadisi fararre marashin sani rarrauna zai yi magana ya gaya wa bayin Allah abinda Allah ya faɗi wannan aiki akwai hatsari mai tarin yawa in ba a dace ba Allah ya ƙaddara mu dace akwai kuma alheri da rahama da gafara mai tarin yawa in aka samu muwafaka. Allah Ubangiji ya sa mu a kan muwafaka. Amin, fa'amin, summa amin ya ilahal alami. Jiya mai mana karatu alaran malam Abubakar Muhammadul Amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da ishirin da bakwai a cikin sura ta uku cikin tartibu suwar ƙur'ani in aka faro kirgan ƙur'ani daga sama ana saukowa sura ta uku ita ce suratu ali imrana kuma alhamdulillahi rabbil alamina yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da ishirin da takwas mai fasara bi kuwatillahi wa haulihi bismillah akarmakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من العمر من العمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
Allahu akbar walillahi alhamdu kafin mu je ga fassara muna farawa da istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya ɗauran ɗaya daga cikin baffanuna a anguwan gwallaga baffa malam ɗallaji yanzu haka yana wuninsa na farko a cikin kabari kuma Allah Ubangiji muna roƙo ya masa gafara ya ji ƙayinsa kuma Allah Ubangiji ya ba wa dukkan wadda, wadda rashin ya shafe su Allah ya ba su haƙuri mu ɗin ma da muke tafe Allah ya rabotar da mu cika da imani wa min janibin kuma Allah yau ma ya sake kawo mana maziyarci daga cikin idandunan al'amarin ma'aiki na ƙwaryen bauchi annabi alaihi salatu wassalamu shine al'akul fadil dan uwa malam muhammadu nasiru musa sudani madahun annabi na wannan masarauta kabbaranta kasa annabi amma kuma annabi bakin bakin kirarin manzo kuma alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci muna ce maka akramaka Allah barka da zuwa muna ce Allah ubangiji ya hada mu da abun kaunan mu sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wani abu kuma wanda ake cewa wato alkhairi yana yin naso da mai gidanmu da alaran mamalam kamisu da baban alhaji nasiru alhaji musa ukur su ne suka fara wato ƙauratowa daga ta cikin gari suka fara raya al'amarin addini da maulidi a iya wannan yankin kuma kuma duka kawo su Allah ya ɗaya bayan ɗaya sai suka haɗu shi mahaifinsa yakan zo nan gidan kuma mahaifina yakan je gidan Allah kuma ya ƙarata mana kuma shakali tsafi shi ma ya bar cikin lungun mabuga shi ma ya zo nan sai zama nurun ala nur to shi yasa yanzu kuma gashi duka mun busu nasu mu din kuma gashi muna haɗe kuma wannan rawani da aka yi wa ma'an nasuru rawani ce ta shafe mu kai tsaye rawanin sarkin sharifai ta shafe mu kai tsaye to shingin rawunna kuma muna kaunan masu rawunnan amma kai tsaye dai sai annabi muhammad muna mishi barka da zuwa a madadin al'ummar zawuya gaba ɗaya allah ya ƙara nasarori kuma ya sani za mu rage mara minti biyar annabi ya shaida da ka zo nan ka ce mana wani ya kar mu yi laifi ya kara maka Allah kar mu kar mu shiga danjoji ma zangina ba danja ɗaya ba kar mu shiga danjoji amin amin to jama'a musulmi wannan ayar ubangiji ya bude ta da laisa ahadu adawatin nafai kenan kuma laisa laka min al'amri shay'un inda ai nafayi ma المفرد المخاطب المذكر سيأتي ليس إن ذا أي نفي ومثنى المخاطبان سيأتي ليس وإن ذا أي نفي وجمعي na الذكور ta ce laisu lai albarka Allah karba Allah sa mizani to nan da yake da ma'aiki Allah yake magana kun ga nan shi mukhatab din mufrad ne sannan muzakkar ne shi yasa aka ce laisa inda mu'annasa ce mukhataban sai a ce laisat laisa laka min al-amri shay'un Allah yana gaya wa annabi abin da ya isa ya gaya mana ya isa ya gaya mar cewa lamarin nan na tsakanin mahalicci da bayi ya jakada na kabar mini la ilaha illallah muhammadun rasulullah salama da wannan ayan ce manya-manyan gudugan malaman duniya suka razana da halaran ubangiji laisa laka min lamri shay'un ga ka da uhudu kafirai sun cutar da kai an samu tsinanne ya maka rofi an samu wani tsinanne ya kakkafa maka kusa wanda mai ƙoƙarin cire kusan jikin helmet ɗin shi ma haidiyarsa haƙori wanda ya kama kan ma'aiki na so ya fitar da sukuru ɗin ya fita daga tsokan jikin ma'aiki tare da kwanon helmet ɗin sai da shi ma ya rasa haƙora amma da ke hidiman ma'aiki ne sai ya zama kuma ya fi kowane sahabi kyau kaga giɓi giɓi in ba na ma'aiki ba ne ragewa ke amma da yake ya zo aiki ne akan masoyi na fidda karfe ne daga tsokan kan halittar da Allah bai da kamanta sai ya zamanto daga wannan wunin sai Allah ya ƙara fuskansa kyau ya zamanto ana marmarin a samu shi ya irin tasu shi kuma wanda ya sanadiyan fitan haƙora biyu ubangiji bai bar shi ba bai bar ɗansa ba bai bar ɗan ɗan ɗan ɗan ɗansa ba har yau duk ɗan jinin da ya shafi wannan tsinan nan malam bai rayuwa da haƙora ba e ba lastic mark da ubangiji ya yi ma gidanki da a yi yaro ya fara da ana munna haƙora sun samu o'o kakansa ya ja marbala haka kawai in yi motsi sai ka ji washar haka dai rayu duk bakinsa ba haƙori ko namiji ko mata ko ya san kakansa ya yi ta'adi wa ma'aiki ko bai sani ba dai ji a jikinsa zai gani wai manya su kura tun kina ciki kakanu sun ja miki bakin ji kazan ba kura ai ba kowace kura ce ta cinye maka ɗa ba amma da ta bullo sai sanda ga ta nan haka ne ba ita alamaran nan ne ta fara bi anguwar menene ya biyo baya wani kakanta ko kakarta ko ya gana ko gugu kawu ko bafa ya yi ta'adi da haka yanzu kawai ba wani hisabi ko ita ce ko ba a zuwa ta bace manya su kura dai kawai sha kullum a cikin gudu ake to haka ne wannan kafirin ya ja mu zuriyansa har yanzu nan ana gane haulansa da ba su rayuwa da haƙora a bakinsu in wannan ce kawai fansa ka kau da azabin kiyama yaya da ya ɗanɗana ba lokacin da aka yi ma'aiki wannan ta'addancin ya ga jini na faranyowa daga cikin gashin nan nasa mai kyalkyali wato gashi ne dark amma kuma sai yana ba da kyalkyali kamar ana yayyafin ruwa shi yakan yi kum ne saboda mu koyan da ake kum amma ba gashinsa take goyuwa a bayan wata babu wannan sai mu da ko masu gashi da ake ce mawai kan kuda a karmakallahu inna lillahi wa a karmakallahu marhaba marhaba a karmakallahu ga babban yayanmu daga gidan kuma kakanmu Malam Ahmadu Magini wadda kuma su ne suke rike da makarantar yanzu a kalla muna marhaba Allah ya ƙara girma wannan yana nuna kenan manzo Allah na musamman ne ka duba shekaran Uhudu hijira da shekara uku fa aka yi Uhudu annabta da shekara goma sha biyar daidai amma har yau din nan annabi na ɗaukan fansa a zuriyar wannan mutum Ai, la haula wala quwwata. to lokacin ma'aiki jinin ya kwaranya shine sai yake ce yaya za a yi jama'a su rabauta sun yi ma fuskan annabinsu lalle da jini shi kuma kiransu yake yi su tsira su kuma abinda za su saka mar kenan yana cikin wato wato ta'ajibin wannan ta'addanci kuma ya haɗu da shiga aljanna kaifa yahdillahu qauman khadabu ko shajju wajaha nabiyihim biddan da ya faɗi wannan Allah Ubangiji kuma sai ya shigo sai ce kar ya kuma faɗa ashe akwai wanda Allah ya musu arzikin da su gyaru ne a cikin 'yan ta'addan uhudun da su musulunta da su ɗaututa su taya ma'aiki tabligi na sauran tabligin shekara bakwai to da ubangiji ya jinkirta annabi ya musu baki gafata malam to ba su da rabo an kulle musu kofa to Allah sai ya shigo kuma haka Allah yake yi in dai Allah yana so bayi su tsira to sai ya rarrashi annabi in kuma yana so bayi su yi bone to sai ya kau da annabi ya ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida to in an in Allah ce zarni ya rasulullah fita ka kyale ni ni da wanda na murmula shi shi ɗayansa to nan kuma bawa ya kaɗe e ai kuma wannan ka sai dai a shi da bala'i dubu dubu dama annabi ne in ya sa baki halara take hucewa to an ce masa ya huta yau Allah ya ce au ya tuba alaihim ya jakada na zuwa gaba ko Allah ya musu arziki ya ba su musulunci su tuba su dawo suna sallah a bayanka suna ɗaukan makami suna gadinka su ga mai taɓa ka ka sa haka Allah ya ci yaƙi duk wanda suke neman annabi su kashe shi suka da kuma su ne horasu da makami suna duba waye wanda kwanansa ya ƙare haɗiyansa na tuwo ko shinkafa ko ruwa ya ƙare waye wanda yake so matayensa su zama matayen wani namiji ƴaƴa su shiga maraici suna to ya zo ya taɓa muhammadu da kuma su ne masu neman su taɓa shi Allah sai ya canza to haka ne Allah ya raba annabi haƙuri ya ce ko ya karɓi tubansu zamantu sun musulunta au yu adibahom ko kuma ubangiji ya ɗauka fansa abinda aka maka ɗin shi Allah ya fusata ya ci gaba da musu narkon azaba fa innahum zalimuna dan tabbasu ɗin sun yi zalunci malam zubar da jinin kowane annabi ma malam bala'in ba ta kai bala'i ba balle limamin annabawa fa innahum zalimuna tabbas su din sun yi zalunci amma duk ɗan da ya mutu a uhudu ko da takabin ma'aiki ko da takobin wani ma'aiki magana auyi tuba alaihim babu sai dai auyu azibahum amma wadda suka tsira da numfashi daga baya wasunsu Allah ya musu kyautar musulunci suka yi me sai suka musulunta na gaya man ɗazu wannan ayar tana samfaifa mazukatan wanda suke yin kutse mahallaran ubangiji ka san ba wanda isa yi magana da shi sai manzan Allah sallama amma in ka duba maganan da mu ake alkhitabu lin nabi wal muradu bihi ummatuhu ummatu bari mu ɗauko nan kusa ba kusa a daraja ba kusa a, a tarihi a zamani shekul islami Uthman bin Muhammad bin Fodi ta game da wallahu bi rahmatihi wa radiyallahu anhu wa anna ba'dahu an yana ba da karatu sai wani da mummunan sutura kuma ɗauke da mummunan sifan da bai gwada akwai shirya ba bai gwada addini ba da ya zo ya wuce shehu na ba da karatu har ya yi nisa shehu sai ya tashi a tsaye ya ce maɗauka ilimi duka ku bi nan wani ya wuce mai siffa kaza mai gashi iri kaza mistira kaza ku je ku tsaye da shi ku ce don girman Allah ya tsaya ga usmanu zai zo zai matsala shi don ka san ribatan da su sadat suka yi da laisa laka min al-amri shay'un ba wai annabi aka zaga ba yanda su gauga'u suke faɗa an tauna tsakuwa ne wadda ita aya kuma ta san fika da turmi ba wajen rayuwar aya ba ne wajen kare ma aya ajali da haka wannan karatun na cikin shi Usman dan Fodiyo radiyallahu anhu aka ji aka tsaye da saurayi shehu da ya zo kawai sai ya kwanta a ƙasa ya ce ma saurayin ka ɗauko kafanka ka tattaka fuskan usmanu ha mamakin saurayi da 'yan rakiya suna ga mamaki na tsaye ya ce ka sa ƙafa ka tattaka kumatun usman usmanu ya yi kutse zai shiga tsakaninka da Allah amma Allah ya ankarar da ni sanda ka wuce nan sai na ji a raina kai ba shirye ba ne ni ne shirye a raina na ji to amma da ke ina da rabo sai na tuna kuma usmanun ya ga yadda ya kare ne da numfashin ƙarshe shi wannan ɗin mai alama lakan an ga yadda ya mutu ne ya ce yanzu na gane shi ya na kore shi amma ka tattaka mun kuma du saboda nan gaba na yi fama da kai la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallama laisa laka min al-amri shay'un saurayi ya gagara taka kuma tun mujaddadi kuma kuma tun ba zai taku ba gaskiyar magana sai ya ce to yanzu menene bayan ban iya taka kuma tun ba ya ce to ka yafe ni na munanta ma zato na nisanta ka da rahama na kuzata ka da azaba kuma ba ni ne yi ka ba ka ce ka yafi malam saurayi ya ce ya yafi to malam ai yafiyar ce za ta yi amma ta ka kuncin mujaddadi gafarta malam amma me muke so mu ɗauka ne yadda su su shehu wannan ayan ta yi musu mene ta yi musu garan bawul suka gane Allah Allah ne bawa bawa in ce yau ne kake shirye to nan da sakan daya baka da garanti in ce yau ne wani ne ke halakakke nan da sakan daya na iya dacewa ya ɗauki kina aljanna ya wuce aljanna da haka muke cewa fa'innahum zalimuna ai hakika su ɗin sun yi zalunci الله أكبر الله أكبر الله أكبر jama'ar musulmi wannan su ne bayan da suka shafi wannan ayar ta 128 cikin sura ta uku suratu ali imran gwargwadon lokaci kuma gwargwadon abin da aka fahimta allah samun dace muna nan a farfajiyan gidan sayyidi abdullahi da sayyidatuna amina alaihi masalamu ƙoƙarinmu na mu yi aikin lada mu samu mu tsira amma ba mu zo mu yi wa jahannama da jahim da sakara da laga da hauya da hudama da wailu da gayu da sa'ira mu musu kutse mu hana su kalacen su ba ba mu isa ba amma Allah ya shaida dai da aka yi farmaki kan wa'annan dattijan numfashin bai kare ba mun yi abin da za mu shi ne ba ana kiransa ɗauki mun faɗa mun ce daga cikin hatsarin akwai mutum shi da kankin kansa kawai ya hukunta wa nasi matsaya kuma ma'a kaunihi kalilal bida'ati lughatan wasilaha muka ce ita ma bala'i ce mai zaman kanta je mun ɗauko hadisi wanda abul hasan mawardi wanda muka ce tun hijira shekara 400 da shekara 50 su mawardi har sun shigo duniya har sun koma ga ubangijinsu muka ce a mujalladi na shida na tafsirinsa a nukat ya kawo asari manzo Allah ya faɗi maganan saubaihi amma na nufin amalaihi kaga mu kuma saubu da mu da ku ɗan alif ainun gaɓar wawu zali be alif balewar lallamu haskeri mun ɗauka saubu da siyabu kawai tufafi to sai gashi annabi ya faɗa saubaiki amma na nufin amalaihi aiki yake nufi ba saubu to yau kuma ga wata al'imam al-bukhari da al'imam muslim sun yi tarayya cikin wannan riwayar manzo yake gaya wa sahabbai ya ce wara aitun nasa وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إذار يجر ita ma wannan ko ta zama kanwanta jiya ko ta zama dadanta daga cikin hatsarorin da muke ankarar da 'yan uwanmu kananun ɗaliban ilimi ta in annabi ya magana larabawa ma magana tana rikice musu ya sun dawo ya ba da shari to ga irin ta nan cikin wannan sahihai guda biyu manzo da yake ga sahabbansa yake ce an ta da kiyama an nuna mun an ta da kiyama ya ce to sai na ga wasu mutane jikinsu ɗauke da tufafi wa ra'aitun nasa wa alaihim siyabul wawul hali alhali jikinsu akwai suturu minha daga cikin suturun jikin wani ma ya bulogu sadaya akwai wanda ya kawo masa kan nonnansa wato kan kirjinsa wa min ha ma duna zalik akwai wani kuma tufafinsa bai hawo ya hawo kan kirjinsa ba me ya faɗa siyabo alaihim siyabo ya ce wara aitu umar ibn al-khattabi ya ce kawai ina ta duba mutane ana wucewa sai na ga umaru dan khattab wato ya nufin sai na umaru kenan Allah kara mashi yadda sai na gan shi wa alaihi akan jikinsa izarun akwai gyapto ya juruhu har na jan kasa manzo yana yin shuru sai kwanyen sahabbai suka gane madalulin wannan hadisin daban kuma zahirin daban dama akwai zahiru sunna dalilu sunna tambihu sunna to yanzu kenan suka ci a kiyama mutane da sutu suna murru har da gifto na jan ƙasa kafin manzo a tashi daga makarantar sai suka mayar mara fassara kawai suka ce fama awwalta zalika ya rasulallahi wannan hadisin me fassaran da kake so mu gane a ciki kuna nufin ba su san yaren siyabu tufafi ba ne amma saboda idan ya yi magana su ma larabawan maganan takan tokare su to gara tun ba a gusa ba su nema ma kansu wato mafita a wajen malamin makarantar kawai kada su ba ma mafhumin su ba hadisin mafhumin da kuma ashe ba haka ba sai tambaya ta yi amfani suka ce mecece ma'ana ko fassarar siyabun din nan da izaru umarar lazi ya juru hunna mecece sai ya ce addinu addini nake ne na ga mutane a kiyama an da su da addininsu amma sai ya ce wa alaihim siyabun addini addini wani addininsa ya hau tun daga digadigansa ya zo kan nononsa wani kuma bai kai haka ba wani kuma bai kai haka ba sai na umaru kuma da yake an yi addini kuma an sa takobi an sa bayin allah sun shiga taitayinsu a nan dai afirka ta yamma in ka ga mutum na sallah gafa ta malar kar ma ka tambaya kakan kakan mutumin takobin sai na mace ta yi gyara baƙaƙen fata dewa a shekaru goma da wata biyar da kwana sha biyar ɗin kalifancinsa bai zauna ba la'ilallahu ake talle ka karɓa ka zanna lafiya annabi ya bayyana ƙarya ta ƙare ko kuma musulunta ko kusa rana a zuwa yadda da haka ya cinye wannan shekaru da haka kenan tufafinsa sai zama ashe addininsa ya juruhu ya yalwata har na jan ƙasa to inda ce wani bai yi ƙunan baƙin wake ya ce fa ma awwalta menene ka fassara me ka dunkula jikin ma'anan wa alayhim siyabun idan mu da ku muka zo sai mu ce annabi ya ce a kiyama wasu da su tashi akwai wando a jikinsu kaga daga kafa zuwa cibiya sannan kuma akwai yan shara ko afafera can je kiyama annabi ya ina na gama kuma gashi ba a tuba a layara ba ina gaya mana babban hatsari shine a layara ba a tuba karban sakamako ake wallahi tallahi ba ran sake ba to ina ma ina ina zarafin ka saken ma wallahi in an sallame ni wallahi dan gyaru a'a ai ka bar gun da zaka gyaru gafarta to a jumlatance dai nan ma mun samu kalmar wa alaihim thiyabun mun samu cewa ya kasance na umaru alaihi izarun yajruhu amma ma'anan addini ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-imam bukhari al-imam muslim suka rawaito wannan gaba ta gaba na gaya mana ne filin ƙiyama a ce ɗan adam bai da matsala ya tsallake iyayensa lafiya ba su bin su haƙƙi matan shi lafiya ‘ya'yan shi malaman shi duka bai cuci makwabta ba amma annabi zai nemi haƙƙin mutuncin furfuran babansa da mamansa a gun wannan mutumin na tambaye ku na ce bala'in karama ce wa zai yi tsaye ya ce Allah ya kori kes ɗin to kenan nake gaya mana tsakaninmu da annabi kafin mu mutu zama ba mu da matsala shi duk wanda ya zo kaga a kan annabi yake dira malam ba aljanna zai kai gaba ka yi haƙuri ku raba tafiya watakila gane shi ya san me ake turo mashi shi sa ma yi kuma kuma shaddan jikinsa wanki goma ake ba ta canzuwa taka kuma wankin farko sai ka wuce ta giya kana ci giya ashe ita ce ka fara kunkuni barayi sun addabe ma unguwa kaga je ne shanya can alhaji ai wa'in eh wa'in nan din ne ai to arini ne na karofi to malam baka koshi ba a najeriya ka ta yau baka sa shaida irin ta mai je- mai kiran ka wajen alakan ba kuma a lahira ga guduma abun bai ma yawa ba ba da ka tun anan ka ja layi annabi ne kadai abun nema shine hadafi shine alamin da in in yace Allah ya jira ka an yarda da kai amma duk ɗan da annabi ya kore wa imani malam babu annabin da zai ma shaida a kai ka aljanna ba a ma yi annabi mun balle a aiko shi to sai muka ce kuma za mu yi magana shin ƙur'ani ya yi muwafaƙa mu wa'ancan riwayoyin ko duk karatun da ya zo ƙur'ani ya gagara karɓansa gafa ta malam ka ajiye haka manya suka al'imamu maliki bunu anas bunu malik bunu abi amirin al'azbahi abu abdullahi madani wanda hijira shekara 179 aka busuna shi a madina akwai hadisin da ya yi doka kar a kawo zawiyarsa ko ya karantar ko a tambaya ciki amma ba ƙaryatawa ya yi ba shubuhan da ke ciki don ya ceci 'yan baya shine hadisin nan kudusi inna Allah khalaqa adama ala suratihi ala suratihi wannan ha'ud damirin maimakon ya zama to a'idun ila adama to sai aka bace a'idun ila Allah maimakon hadisin ya bada ma'anin Allah ya halicci annabi Adam a irin suransa shi Adam to sai ahlul ahwa'i wal ashbahi da almujassima sai suka fara ce kun gani ko halittan jikin Adamu haka halittan Allah gashi ya ce inna Allah khalaqa adama ala suratihi suka hawwala alhali kuma ad-damiru yurja'u ila aqrabi mazkurin haka masu nahu suka faɗa Allah sa aka musu sai aka ki sai aka mai shi ila abadi mazkurin sai aka wuce Adam sai aka ce tunda Allah inna Allah khalaqa adama to hidin suka ce damirin Allah al-Imam Maliki ya ga abin da kawai zai ya ceci 'yan baya shine ya yi dokan karanta hadisin a nan zawiyas ya ce ko ka zo in karanta ma ko ka zo tambaya na hana me tare halakan da ake tsoro gabata mala to in dai sa imam maliki ma masu jari sun ga dole su dakatar da karantar da wani magana saboda gaugawo 'yan baya kada su zo su halaka to yaya kai dan kai dan ni din nan haka muke cewa alqur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi to ga abinda qur'ani kuma ya magantu zai yi hisabi wa sayyidi abdullahi da sayyida amina kuma hisabin da babu ɗan da zai kankare kuma shi ne abin da zai dace da murnan da za a sawa annabi ji daɗi duk wanda ka sani ko mai hauka na yawo malam ka tsare shi ce kai abin ya ma yawa ga ka da hauka ga shi kuma babanka ɗan kuta ne abin da zai gaya maka ya karbi na farkon ba dai ja da kai akan wannan ba amma dai dai ya gwada maka ya san mutuncin babansa ko ka ji ya ce tab za a mutu a unguwan nan yau hauka ta yi me ka tashi ka yi me ka nisan kamar baba daga azab sai aka ce annabin ne ya fada iyayen kowa malam sai ku kirga mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونكذب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكره وما كنا ظالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلي وقالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخيف جوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون
صدق الله العظيم wa'innan ayoyin su babu da'ifu ciki babu shazu babu maudu babu mun wahayu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal to wa'innan ayoyin su ne za su isa dukkan hadisan duniya da da a ba ma isnadin karfin tirelan kwalli Allah gafarta mana kwalli a loda kwalli cikin trailer a ce karfin isnadin kenan matani kuma ya tsarkaka duk wanda suka faɗa a tantance su malam aya ɗaya zai tashi hadisin daga aiki gaba ɗaya zaka ba a yin muwafaƙa wani a musguna maza Allah ba a yin muwafaƙa ma malantan wani matukan da a kusa ta manzan Allah zaka muna faɗa duk hadisan da ƙarfinsu rashin ƙarfinsu su yi zamansu mu ba za mu gushe ba muna faɗa yadda ƙur'ani ya ce akwai mafita ga waɗanda ma ba su haifa mu duniya wani annabi ba ma amma saboda risalan ba ta riske su ba Allah ya ce akwai mafita ga ayoyin nan to yaya kuma wanda suka kyankyashe wanda shine kuma nabiyur rahamati almab'us bir rahamati ila kafatin nasi sannan su kuma a wayi gari ba sa da rabo a cikin wa'annan afuwan wa'annan ayoyi alagafar ta malam abin da ya rage wanda na gaba zai shiga yau ba amma za mu fara budawa tun daga yanzu gobe zaman da za mu yi a nan za mu kirga ne ku za ku taya ni kirge in na gama kirgen kuma sai ku tambaye ku ko kuna da wani wanda shi ma hakan ne majalisin tafsirin gobe sakonnin kenan don za mu rufe wannan caftan kuma za mu koma caftan haƙƙin alƙur'ani da haƙƙin ƙura'un ƙur'ani kuma da mu yi ma al'umma gobe in muna raye ko ce saƙon zai fara ɗoruwa har zuwa katama masu maƙur'ani ganin ba ilimin zamani ba ne har ma mutum ya ce maka wannan yaran dole ne mu zo nan mu haɗa musu da ilimin zamani wato shi a maganan da yake yi ƙura'ani shi ba gidaje ne shi zamani ya kwace mar saboda ya jahilci mai Allah ya kunsa abu ai babu wani zamani face ubangiji shine zamani kuma wannan ƙura'ani sifan ubangiji ne kuma duk duniya ba ilimin da ba cikin ƙura'ani wadatu kuma Allah ya da sako mu da zamu katama da mu koma kuma gida a matsayin mu na garada kuma daman na gaya mana cewa mintoci biyar da suka saura za mu roƙi shi madahu mai mataba sarkin bauchi zai zo ya hau wannan kujera da aka saba yau kowane bako zai zo shi kuma in ya mana jawabi sai mu roƙe shi sai rufe mana da addu'a darajar hidimta wanda makogoransa ke yi wajen yabon sayidul wara da iyayen sayidul wara da matan sayidul wara da ƴaƴan sayidul wara da da aka mana ce madawin bauchi bismillah Allah ya albarka bismillah bismillah bismillah bismillah don Allah don annabi ai mintocin sun kare mintocin sun kare mintocin to Allah ya albarka to bismillah don Allah don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sakar makalla ka wannan muna yawa muna tsoron manzo Allah don daraja manzo Allah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الفاتح الكاتم حق قدره ومقداره العظيم شيخ شيخ الكبير بردي مشربي wanda muke alfahari da shi a wannan gari namu mai albarka muke godiya wa Allah da ya azurta wannan gari namu da irinsu wanda duk inda ka same shi yana majalisi to majalisinsa cikin lokutan da yake ɗiba kashi dari to kashi kusan casa'in yana tafiya ne a janibin girmama ƙadarin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa babu abin da masu annabi yake jin daɗi kamar ya samu kanshi a inda duk yake ya zama abin da ake magana shine girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi ma wannan shehu namu wannan baiwa na san annai Muhammadu so wanda yake da ikilasi so hakikanin so wanda muke fata mu samu kama irin wannan kadami irin nasu da son annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zuciya da kuma ayyuka da siffantuwa da kyawawan ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na godiya da wannan karamci da ya yi mun wato ba yadda za a yi inki saboda ya maida ni jikin babban bango annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam madogara wanda yake duk inda masu annabi yake da an hada shi da annabi sai ya ji ba shi da sauran uzuri wannan shi yasa na yadda na zauna a wannan kujera zai iya yi ta hada ni da Allah amma sai in ki saboda Allah gafurur rahimun ne a janibinsa yana iya afuwa a komi amma abin da ya shafi janibin annabi to Allah ba a sulhu da shi wannan shi yasa da an taba janibin annabi ba ma da nutsuwa don haka yana haɗa da ma'aiki sai na ji ba ni da sauran ja wannan shine dalilin da yasa na yadda na zauna a wannan kujera amma ba kujera irin tawa ba ce kujera ne irin tasu ta shehunan malamai wanda suke shayar da mu ilimi ulmomi daban-daban kuma suke shayar da mu sayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya saka mishi da mafificin alkhairi Allah ƙara masa lafiya Allah ya ja mana kwanansa Allah ya yawaita mana irinsu wannan zawiya mai albarka tunda aka shiga azumi nake ta shaukin in zo ko da sau ɗaya nema in samu albarkan wannan zawiya ribatu da irin karantar wanda ake a wannan zawiya musamman a wannan wata mai alfarma na ramadan da ake tafsiri to allah bai bani iko ba sai yau a wannan la'asariya amma ina godiya wa allah da allah ya kaddara watan nan bai kare ba na samu kaina na halarci wannan makaranta domin wannan zama da baka yi na wannan la'asariya Allah shi ya san yadda nake ji a zuciyana bisa abubuwan da na karu da su da abubuwan da na ji musamman a karatu da aka yi na ƙarshe wanda ake fito da janibin girman walidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da malam ya fito mana da ayoyi daga alkur'ani wanda suke barranta wato halaka ga iyayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dama mu irin wannan ma maganar ba ma so ma buci ana yin shi amma idan malaman mu suna faɗa mana muna ƙara samun nutsuwa da yaƙini wannan shi yasa muna godiya dukkan kadimai wanda suke hidima a wannan majalisi a wannan karatu da ake gudanarwa a wannan wata Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadunmu da muke a ciki ya haɗa mu da dukkan alkhairon da yake ciki ya dacar da mu ya karbi dukkan ibadunmu alfarma annai muhammadu Allah ya dacar da mu dukkan alkhairori da ake samu dacar da mu cikin bayansa da yake saukar dukkan alkhairi rahamarsa da gafararsa da arzikinsa Allah kuma ya dacar da mu da dare da yake mafi girman dare dare da kadari Allah ba mu iko azumtar dukkan ranakun watan cikin koshin lafiya da karuwan imani karuwan arziki na roƙon Allah ya riskar da mu watan da Ramadana shekaru masu yawa nan gaba cikin rayayyu lafiyayyu masu imani kuma ba mu ikon azumtar su cikin koshin lafiya da ƙaruwan arziki da ƙaruwan imani saboda ƙadarin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna godiya malam Allah ƙara masa lafiya Allah ya ja mana kwanansa Allah ya ja mana kwanansa Allah ya waita mana irinsu Allah ubangiji ya ba mu albarkacinsu malam bisa umarninsa ya ce mai addu'a to ba da mun kai ba dai za mu addu'an saboda neman tabar riki da kuma biyayya ga shugabanni mi salatu wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah wannan ita ita yau ma gani da baitika kamar kullum ina shela kamar ƙararrawa kililin ina tallan hawa mai gidan kullum a gane ba wani kamar satin asalin shi ne yake saman asalin dukkanin asali habibu jalilin mai cikar kadari mafi cikar aƙilin shi ilahu yake ta ambata kullum shi ya mai da duhun dare ya zamrana ɗayantacce gudan da ba a mai kara shi kaɗai ya yi cikar-cikar da ba saura shi kaɗai aka cika aka yi mai gyara shi ne ke ambata kulum gurin hira gaishe kamai dubin tsira duk mukamai alahugunka ya tara kai ya baiwa ceto a ranzidan tsira dole in ƙara cika in ƙara ban kaura ni nake da abin faɗi a nuna salatu wa annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari kafa sha ɗaya ayatul kursi kafa daya laqad ja'akum kafa daya alam nashrah da inna anzalnahu da iza ja'a karanta kulhuwa kafa uku ƙara kulhuwa kafa uku ƙara kulhuwa kafa uku kulhuwa da falaki da nasu ta ya dafi iya salamu kafa goma sha ɗaya salatul fati kafa uku dukkan bukatunmu da wannan mata ta turo ta mana ta bukatun Allah biya mata ya biya mana gaba daya alfarma Allah Muhammadu Allah gafarta mana zunubanmu Allah ji kan magabatanmu yayanmu da malamanmu da duka yan uwan musulmai da suka gabata Allah ya kyauta namu bayan tasu yan uwan malam da Allah ya masa fati da dan ladi na gwallo ga Allah ji da rahama gare shi duka yan uwa musulmi da suka tafi a wannan wata da gabanin su Allah ubangiji da rahama gare su Allah ya kyauta namu bayan nasu Allah ya ba wa lafiya san mu lafiya da zama lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya ba su masu lafiya mu da mu Allah kara mana lafiya Allah kare mana mutuncinmu Allah ya walta arzikinmu Allah ya mana albarka da mu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah ubangiji ya ƙara azarta mu da san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحريتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجتنا أن لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا واسترزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة وامة وشاهدنا وغايدنا وحي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ربيت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أكرمنا من كسومة الوحي وأكرمنا بنور العلم اللهم أفتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا العالم الرسول علما وحلما وإقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم بحج كربش العظيم بيت أن صلى أدني والعفو عند رسول الله معمول حفيظ الروح لا يؤدك حفظها مقيت فكل القوت كرب المرسل كم من فئة قليلة قلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أسأل الله أن جعل بينكم وبين الذين راديتم من مودة والله قدير والله غفور رحيم فاتحة مع صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم ما سبقنا صراط الحق بالحق والحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مدار العظيم بسم الله وحده لا شريك له شكرت بلا إله إلا الله إن هذا لرزقنا مال ونفعته الله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين